الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli baka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da saduwa a wannan yammaci na talata yau muna daren laraba 18 ga watan ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 440 da shida wanda kuma ya dace da yau uku ne a sha takwas ga watan uku hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma idan ba manta ba mun tsaya na ƙarshen aya ta tamanin cikin wannan sura mai albarka suratu taha yau za mu sake tashi akan wannan aya insha Allahu daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya'u sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya kafin haka akwai tambayoyi kamar da ba za mu yi amsa gaba ɗaya ba amma kaɗan daga ciki wani yana tambaya ne a mishi bayani dangane da tsarin zakka a musulunci wannan ya shirya kenan wai ka ba da guntu-guntu ko ka ba mutum ko da yawa ko menene a dunkule wanne ne ya fi ako ku za ku yi amsar nan tambayar da ba da kaɗan-kaɗan da ba da da ya maka unguje da ya maka dumbuje wanne fi kun sa unguje ko ungo je so da ka sake dawowa kenan amma dumbuje ba za ka dawo ba kai ma sai dai ka taimaka wani ba ku san wannan hausan ba ko wannan hausan na jita bakin dan masanin kano allah jin shi da rahama alhaji yusuf mai tama kano mai tama sile a to dangane da tsarin zakka dan uwa ai abin da ya kamata ba a so ya zanto a wani da na sani yana ba da zakka 500 za a yi layi kusan daga nan zuwa bakin cross ga yan agaji da bulala suna gyara layi hakan ai wulakanci na wannan abu kwarai da gaske 500 mata kuma su yi layi da waɗanda masu rauni da sauransu a ga wannan wulaƙanci ne ai an fi so da ka ba mutum abin da zai amfane shi abin da aka fi so ka bayar da yawa amma a yanayi da ake cikin wani mabukata sun yi yawa to ba za a iya irin wannan ba misali za ka da zakan miliyan ka ba mutum biyu abu ne mai wahala a yanzu alal akalla ka ba mutum ashirin ko mutum goma dubu hamsin hamsin ko dubu ɗari ɗari amma ka ba mutum dubu biyu to mai zai siya ko sai da kunu komi a wurin mai shayi sai kashe wannan abu ba abin da zai mishi to an fi so ka yi abin da mutum zai ji daɗi cikin ran shi wannan dai shine abin da malamai suke cewa ba sai an yi dogon bayani ba wani na tambaya game da saki uku in yi saki uku a kalma ɗaya ko ya ji wasu malamai sun ce ba ta yi ba na san kuma ka ji waɗansu sun ce ta yi yanzu kai wannan ne kake so a gaya maka idan ka sake matanka saki uku a kalma ɗaya duk kotun da ka ja a najeriya aurenka ya mutu sai ta sake wani aure sada duk kotunanmu na musulunci suna aiki ne da mazhaban malikiya an gane ko tun lokacin turawa kuma har yau a tun lokacin shaudan fodiyo afwan ba wa tun lokacin turawa ba tun lokacin ibn fodiyo mazhaban malikiya muke a wasu afirka inda na faɗaran nan da kuma arewacin afirka su libya tunisia algeria morocco da wasu yankuna na ƙasashen duniya da kuma central africa cameroon chadi da su central africa republic irin su gabon da makamantansu duka inda musulmanmu suke da sudan duk malikiya ake to saboda haka duk kotun da zaka je aurenka ya mutu hatta tanki hazo wajen gairahu yau sai ta sake wani aure ta dawo kuma kar ka ɗauka waɗanda suka ce sakin yayu ko waɗansu ne waɗanda ba su san menene ilimi ba shine fatawarsa sayyidina umar sayyidina umar sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da dama daga cikin sahabbai kuma wannan shine faton mazahibul arba'a gaba daya da imamu abu hanifa da imamu malik imamu shafi imamu ahmad mazhabin arba gaba daya jamhurin malamai tun daga sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina shine ainihin fatawansu an gane ko saboda haka sayyidina umar da suka sa wannan dokan ai saboda a daina wasa da saki din ne saboda haka wannan fato ita za mu kara baka ka rike matanka da alkhairi in ba haka ba ka sake ta aka je kotu ba alkalin da zai dawo ma da ita hatta tanki hazo wajen gairahu duk fatawan da take alaka da kotu kuma muna ba da fatawan malikiya ne insha Allah sai wani na tambaya dangane da sallan tarawihi masu yin raka a hudu a jere su yi sallama daya su kare raka a hudu su yi sallama daya haka kuke ko arama sannan ina abu hozan irin naku kenan a sana'ar raka uku nan ma a jere a yi sallama daya raka a goma sha ɗaya dai zama uku wai shin wannan hakan da ake yi ya tabbata ko menene a sunna kwarai ya tabbata cikin hadisin na na aisha akwai abdurrahman bin abu salamata ko abu salamata bin abdurrahman ya tambaye na aisha dangane da sallan manzon allah alaihi salatu wasalam da ta bashi labari ta ce na raka a goma sha ɗaya yakan yi hudu a jere ya zama guda ɗaya ta ce fala tas'al an husnihinna wa tulihinna karka tambayi kyawun sallan da kuma tsayin sallah idan ya raka hudu ya huta ya sake hudu ya huta ya sake uku a jere zama guda ɗaya wannan ya tabbata akwai kalolin sallan tarawihi wajen guda tara da annabi ina fata an gane wannan muka sani kala biyu ne da ai raka biyu ai sallama har ai raka a goma a zo a shafa'i da wutiri raka a sha uku akwai kuma wannan mai raka a hudu a jere raka a hudu a jere raka a uku a jere yawanci biyun nan su aka sani to akwai sauran guda bakwai kuma duk sun tabbata annabi yayi sallallahu alaihi wasallam annabi yakan caccanja ne saboda nishadi ina fata an gane wannan shine hikiman kamar yadda malaman ilimi suka yi bayani wannan suna sallah da limaminsu an yi raka a hudu an yi tahiya sai ya miƙe wasan ina zai je ba kun gane kuwa yanzu limamin ne ya fita a giya yanzu sallah a zahar an yi raka a hudu an gama tahiya madanin ya sallama sai miƙe zuwa ta biyar sai ya ce to wasu ya za su yi za su yi sallama ne ko za su jira shi ya dawo bai halatta ku yi sallama ba bai halatta ku bi shi ba idan liman ya miƙe zuwa raka ta biyar kai ka san kana da yaƙinin raka ta biyar aka tafi idan ka bi shi sallanka ya ɓaci sallan ta ɓaci completely kai taka duk wanda ya bi shi zuwa raka ta biyar kuma yana da yaƙinin raka hudu ta cika cif ya bi liman shi sallan shi ta ɓaci za ku zauna ne ku yi ta masa subhanallahi har ya dawo in ya yi taurin ka ya ƙi dawa ku rabu da shi ya ƙara raka ɗaya shi ya gyara sai ya dawo ya ta ya ku ce lima an ƙara raka ɗaya saboda ka dole ya sujjadan a menene ba'adi a takaice dai dole ma in kowa bai tashi ba zai dawo in dai aka yi subhanallahi dole liman yana sauraron mutane ban ma taɓa ga limamin da ya taurin kai ba gaskiya saboda haka shi a tsammanin shi ta yin farko aka yi ya manta zama biyu aka yi saboda aka haramun ne ku bishi kuma haramun ne ba a riga liman sallama kuma dole dai ku jira a fahimci juna da liman liman ya dawo ya zauna ya yi sallama sannan ku yi sallama in ka riga liman sallah nan ma sallan ka ta ɓaci ta ina ga akwai ta tambaya mai tsayi da sai dai gobe mu amsa ta sai wannan takardar da aka rubuto daga kwamitin marayu akwai wata bayar Allah da ta aiko da fallon zani guda biyu da fallon menene guda hudu ban gane rubutun sosai ba a sa ta a cikin addu'a to Allah ya sani Allah biya mata bukatunta na alkhairi sannan akwai alhaji ali ibrahim mai zare mai wannan wurin kenan wanda shi ma ya ba da gudunmuwan shi an sai kayayyaki gashi nan turamin zannuwa guda hamsin da hudu sannan abin nan na maza kuma yadi 150 akwai makaroni katan 20 taliya katan 20 jimillan kudin gaba ɗaya naira miliyan ɗaya ya kashe da dubu ɗari ɗaya da dubu shida muna addu'a Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ya sa a cikin mizanin hasanat Allah ya ƙara rayuwa da dukiya albarka sannan inda muka faɗa kofan tana buɗe daga na har zuwa lokacin da za a raba wannan kayan wa marayu Allah ba da ikon taimakawa kai tsaye za mu shiga cikin karatu insha Allah aya ta 50 aya ta 80 cikin wannan sura mai albarka suratul taha wa billahi tawfiq wa la hawla wa la quwwata illa billah bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم
يا بني إسرائيل
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya bani Isra'il, ya ku ’ya'yan annabi yaƙo, ya ku zuriyan gidan Isra'il, kada an je naku min aduwikum, haƙiƙa mun tsiratar da ku daga maƙiyinku wanda shine fir'auna, wa wa'adinakum janibar turil aiman, muka kuma yi muku alkawarin gani da annabi Musa alaihi salatu wassalam da ku a gefen dama na dutsen ɗuri saina wa nazzalna alaikum almanna wa salwa sannan kuma hakika mun saukar muku da almannu wanda shine darba da muka yi bayani jiya wa salwa da kuma ainihin salwa salwa dan tsuntsaye ne yadda ka san tattabara haka suke an gane ku yasa malamai suke fassara shi da tattabara waɗansu su ce yan shila waɗansu su ce kaza kuma dai menene tsuntsaye ne masu daɗin ci yadda tattabara take da daɗin ci ko an ce ta fi ƙara lafiya wa nazzalna alaikum almanna wa salwa to wannan ya faru ne bayan Allah ya tsiratar da su daga fir'auna an kuma halakar da fir'auna kafin a halakar da fir'auna fa ba wai daga gama wannan mukabalan shikenan ba yayi ta abubuwa daban-daban na rashin mutunci yayi attempting kashe annabi Musa ba lokaci ɗaya ba ba lokaci biyu ba yayi attempting dakatar da da'awan da'awa kuma sai ƙara ci gaba take to wannan yasa fir'auna ya ga barazanan tayi yawa har ya kai ga ya ce ma kai tun da ma haka ne yanzu shi annabi musa mishi kaɗan allah zai hausa mai je kashe shi gaba ɗaya kowa ya huta an gane ko ya ce la'alli ablugul asbab asbabar samawati duk ya yi waɗannan cika bakin ya ce fa'uƙidil ya hamanu ala tsini duk ya yi wannan magana to saboda haka ya ba abin da bai ce ba zai hau sama zai je la'alli ya tsalin ila ilahi musa wa ba inni la'azunnuhu min al-kadhibina bari na hausaman wajen ubangijin musan don musan karya yake bari na je na kashe allan kowa ya huta duk yayi wannan abin malaman isra'iliyat suna kawo ruwayin cewa aka zo aka masa dogon gini ya samu kibiyoyin shi guda uku ya hau da ya hau can ƙololuwa ya ja ya harba allah ce malayaku su rike wannan abin nan a sa a cikin jini a dawo masa da shi ya ce na same shi kaga hauka kenan ya sake harba ta biyu mala'iku suka karba suka sa a cikin jini aka jefo mishi ya ce har yanzu bai mutu ba da ya sake harba ta uku ne sai Allah ce a rike ta ya ce shi kenan ya mutu kun gaba ta dawo ba wancan da na harba ya iya zarewa ne da na harba ta biyu ma ya zare yanzu ta ukun ya mutu ba zai iya zarewa ba ran tashin kiyama za a nuna mishi waɗannan sun zo cikin kutubu na isra'iliyat akan ruwaito saboda hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam ya ce haddithu an bani isra'ila wala haraj ku yi ruwaya daga banu isra'ila babu laifi duk abin da yake ya ci karo da shari'a ku ajiye shi abin da bai ci karo da shari'a bakar ku kareta shi ina fata an gane wannan shine hukuncin dukkanin labarun da ke zuwa daga wajen malaman ahlul kitabi to fir'auna bayan an yi waɗannan ababa yan halakar da shi aka tsiratar da banu isra'il Allah sai fara cina musu ni'imomi da ya musu yace to kulumin tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada da ababan da muka azurta ku da shi ababe na halal duk abin da yake halal ne a bangasa Allah ya halatta musu shi wala tadagaw fihi kuma yana daga cikin rahaman Allah abin da aka halatta da wanda aka haramta wanne fi yawa in an ce ka lissafa abin da yake haramun ne zaka iya abun sha ko abinci amma abinci na halal wani ma baka san shi ba duk abun sha wanda yake haramun ne bai fita daga cikin ababe guda uku ko a ce wannan abun yana bugarwa to shi muttafaqun alaihi haramun ne ko menene shi na biyu a ce abun najasa ne kamar misali shan fitsari sai a ce haramun ne to sai abu na uku fitsarin dan adam kenan banda na dabbobi fitsarin dabba ba najasa bane ba kusan wannan abin da kyau amma mu a gargajiya sai a ce wani akuya najasa ne na tinkiya ba najasa bane ba da na tinkiyar ne ya kamata ya zama najasa don tafi rashin hankali duk dabban da ake cinta to fitsarinta da kashinta ba najasa bane ba ko ya taba jikinka kai sallah da shi ba najasa bane ba ina fata an gane to ko kuma ya zama misali jini jini gaba ɗayan shi haramun mutum ya ɗauka ya sha ko ya ci ina fata an gane to wannan ababen guda uku to aka ce to abin da yake kuma halal ne a shafa za ka iya lissafawa ba za ka iya ba wani abin shan ma baka taba ganin shi ba a ƙasan kuma babu shi to shine rahama Allah subhanahu wa ta'ala yace kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan ababen da muka azurta ku da shi wala tatagaw fihi amma kar ku ketare iyaka a ciki kada ku ainihin tajawazatul haddi kada zanto wurin cin halal ɗin kuma kun ƙetare iyaka idan za a ci halal ko za a sha halal ko za a sa halal to kar a yi ɗagawa a ciki kar a wuce gona da iri kar a ƙetare iyaka sai Allah ce fa hilla alaikum ghadabi fa'u dinan fa'u sababiyya suke ce mata kisa ba ce ba wa hilla sai aka ce fa hilla ai fa bi sababi tughyan ya hilla alaikum ghadabi saboda wannan ƙetare haddi da kuka yi da jawaza haddi da za ku yi sai fushi na ya sauka kan a wata kira'a fa ya hulla alaikum gadabi hawun din sai a mata damma sai Allah ce wa man ya halil alaihi gadabi ko man ya halul a wata kira'a alaihi gadabi duk wanda fushi na sauka a kan shi duk wanda ya bari har Allah ya fushi da shi faqad hawa haƙiƙa ya halaka ya taɓe ya banu ya lalace kalman hawa ma'ananta a larabci shine gangarawa ina fata an gane mutum ya gangara zuwa wani rami to sai Allah ce da hawa hakika ya gangara cikin ramin halaka shine malamai suke fassara ta kai fassara na ma'ana sai ce faqad hawa hakika ya halaka duk wanda Allah ya fushi da shi to wannan kan ya banu ya lalace kun ba mai ceto shi Allah ya kiyaye shi yasa mu ji tsoron fushin Allah subhanahu wataala shi yasa kaga a cikin suratul fatiha a kullum muna roƙon Allah shiriya ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shirar da mu hanya madaidaiciya sai aka ce siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda ka musu ni'ima su ne annabawa da siddiƙai da ashada'u da salihin Allah ce wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was siddiqina wa shada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadl min Allah wa kafa billahi alima to waɗannan guda hudu su ne Allah musu ni'ima annabawa da siddiƙai irin su abubakar a siddiƙu kenan sannan da shuhada'u irin su sayyidina hamza da as-salihina duk mutane na kwarai sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina to kullum kana ce Allah ka sani hanyar waɗannan to sai ka ce ghairil maghdubi alaihim banda hanyar waɗanda ke fushi da su su ne yahudawa wala dalil ko kuma nasara al maghdubi alaihim su ne waɗanda suke bautar suke saba wa Allah akan ilimi sun san abu haramun da kuma su aikata to waɗannan su ne fushin Allah ke sauka yake sauka a kansu amma abdalina kuma suna yi ne akan jahilci saboda su kiristoci akan jahilci suke addinin su gaba ɗaya su a bace suke amma su kuma yahudawa sun san gaskiya akan ilimi suke saba wa Allah to waɗannan biyun duka kace Allah karka ɗora ne akan su to duk lokacin da ka san abu ba daidai bane kake yi to ka shiga cikin sunnan yahudawa ina fata an gane duk lokacin da ka san wannan abun ba daidai bane kuma ka dage kana yi to ibnu taymiya ya ce ka shiga cikin al-maghdubi alaihim ad-dallin kuma nasara Allah kiyaye to Allah da ya ce duk wanda fushi na sauka kan shi faqad hawa hakika ya halaka wa inni lagafarun liman taba Allah ce lalle ni mai yawan gafara ne sai ce lagafarun ala wazni fa'alun shine mai yawan yin abu in an ce fa'al wanda yake yawan maimaita abu to shi Allah mai yawan gafara ne in ba yawan gafara ba sabon da ake wa Allah kadai ba ya ishe mu ba amma ayi sabon ya gafarta ayi sabon ya gafarta ko ba zai gaji ba annabi ya ce duk lokacin da ka yi sabo kane mai gafara Allah zai gafarta maka wa inni la gaffarun liman taba lalle ni mai yawan gafara ne ga duk wanda ya tuba sai ya kawo man man din nan kowa da kowa ya shiga ciki hatta fa shirka da ake cewa Allah bai gafarta shirka ana nufi in ka mutu kana shirka ne ba ka tuba kana rayu ba sai ka ji wani ya ce ai Allah bai gafarta shirka ba abin da Allah bai gafarta ba amma in ka mutu akan shirka ne Allah ba zai gafarta maka ba inda Allah ba zai gafarta shirka ba ba za shiga musulunci ba kenan ai shirka ake sai aka tuba aka dawo musulunci akwai shirka sama da Allah na rada ko ka ce Isa da ne ko kana bautan gunki ko kana bautan wani abu daban amma da kai kalimatu shahada Allah kuma sai karbe ka amma in ka mutu akai kana shirkan to nan kuma shikenan babu ceto babu wani gafaran da zaka samu bayan ka mutu Allah ya kiyaye to sai Allah ce ni mai gafara ne liman taba ga duk wanda ya tuba wa amana ya kuma yi imani wa amila salihan ya aiki na gari to sai ce sun mahtada anan ne kalubalen yake sun mahtada sannan ya jure akan imanin ya jure akan aiki na gari baya canzawa shine sun mahtada ya zamo ya zarce akan imani ya zarce akan aiki na gari har mutuwa ta riske shi suka ce wala zama ya lizimci aiki na gari ba ya yi imani ba yana aiki na gari kuma sai ya daina a sun mahtada sannan ya tabbata akan wannan imanin ya kuma tabbata akan ainihin al'amalin salihu din shi yasa istiqama kenan shi yasa annabi a cikin hadisin imamu tirmizi aka tambaye shi alaihi salatu wassalam aka ce mun ga ka fara furfura ya rasulallah sai ce shayyabatni hudun wa akhawatuha ta ai suratu hudu da yan uwanta su suka sani furfura to aka ce a cikin suratu hudu gaba ɗaya kaf babu ayan da ta tayar wa annabi hankali kaman fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tadagu innahu bima ta'maluna basir ta fastaqim kama umirta wai ka daidaita kamar yadda aka umarce ka annabi dole hankalin shi tashi to dama ba akan daidai din yake ba kenan har yanzu da saura duk istiqaman annabi duk yanda ya daidaita akan daidai Allah ce fastaqim kama umirta ka daidaita kamar yanda aka umarce ka sai hankalin shi tashi ka dubi da aka ce da shi ya yi nabiyyu ittaqillaha wala tutil kafirina wal munafiqina inna allaha kana aliman hakima wata bi ma yuha ilayka min rabbik to kaga aka ce ya kai wannan annabin ittaqillaha ya zai ji dan Allah akwai wanda fi shi takwa ne babu amma yanzu da ka ce wane ka ji tsoron Allah ka dauka bana tsoron Allah ne zaka ga min magana haka ne ko haka ba shikenan zama rigima akwai wani mai mulki fa yasa aka kama wani malami wani ya ce wane ka ji tsoron Allah shikenan laifin malami yare na excellency aka tura 'yan sanda suka kama shi don me zai ce gwamna ji tsoron Allah amma gwamna wani gari ne ba gombe ba ne kar ma wani ce nan gari ne nan ba a kama malamai an gane ko akwai 'yancin opposition wa inni la gafarun limata Allahumma amin wa amana wa amila salihan sun mahtada to idan aka ce da annabi ittaqillaha ka ji tsoron Allah to da Allah ina gani ko kai min babi aula kenan dan annabi ya yi takawa ya yi imani ya yi aiki na gari ya ma faɗa da kanshi ya ce inni la'atqakum billahi wa akhshakum ni na fi ku tsoron Allah na fi ku tsoron Allah ya sake maimaitawa na fi kowa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala duk da wannan ɗin fa ya kwana yana sallah kafin shi kumbura aka ce ittaqillaha ka ji tsoron Allah aka ce da shi fastaqim kama umirta ka daidaita kamar da aka umarce ka wala ta tsagau subhanallah ko matsala alaihi salatu wassalam to shine a wannan gaban Allah ya ce sun mahatada bayan ka yi imani ka yi aiki nagari sai ce sun mahatada sannan kuma ka lizimci imani ka lizimci aiki nagarin hatta mutuwa ta riski mutum akan wannan abun to shine fa mutum ya tsira shi yasa aka tambayi annabi a cikin hadisi na Aisha alaihi salatu wassalam ayyukan da Allah ya fi so sai ce adwamu wa in qalla aikin da aka dawoma ana yi ko da dan kadan ne akan ka ce kullun zaka yi nafila raka ashirin misali sai bayan wata ɗaya ka ƙara gwanda kullun kai raka biyu ya zama kullun raka biyu kawai kake na nafila to Allah ya fi son wannan da kai raka a hamsin sai bayan kwana sha biyar ko ashirin ka dafa ƙara wata Allah ya fi so kullum a yi aikin alkhairi komai kankantar shi komai kankantar shi ya fi so kullum a dinga yi shine sun mahtada kenan Allah ya ba mu ikon lizimtan aiki na gari har zuwa ƙarshen rayuwarmu sai Allah ya ce ni وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومة من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري ubangiji ya ce wa ma'ajalaka kayan qaumika ya Musa bayan abubuwa sun faru Allah sai ce da annabi Musa ya je shi wajen turi sinina za a bashi ainihin sako wajen wannan da yake munajati da Allah a farko din nan lokacin da yake dawowa Misra to wannan gun ya zama kamar nan ne wurin karban sakon shi idan zai gani da Allah sai a ce tafi wannan wajen wajen dutsen turi sinin to annabi musa a lokacin da zai tafi allah sai ya ce da shi ya zaɓi mutane masu hankali masu ilimi masu imani ahalus salahi daga cikin banu isra'ila guda saba'in ya tafi da su shi na lace wa tara musa qamahu saba'ina rajulan limikatina aka zaɓa aka darje aka tace har mutum saba'in aka kama hanya aka tafi to kafin a ƙarisa wurin allah ya umarci annabi musa da ya ainihin azumi na kwana talatin to annabi musa ya yi azumi na kwana talatin lokacin da ya fara azumin kamar da malamai suka ce ya fara shi ne ranar ɗaya ga watan zulƙada watan wanda daga shi sai babban sallah kenan watan sha ɗaya na musulunci to watan kuma ya yi talatin ga wata cif sai ya kwana talatin yana azumi to a ranar da zai tafi ya je ya karbi sakon daga gurin Allah subhanahu wataala a wannan ranar sai aswaki sai Allah ce me yasa kai aswaki ya Musa sai ce saboda ba na so na zo wurinka baki na na bashi irin na mai azumi kusan bashin baki ku bashi daban warin baki daban idan ga zafi rana ga kishirwa ya kaji duk bakin ka wani iri ko da kayi burush kayi aswaki to sai wannan abun to wannan abun kuma abu ne da Allah ke son shi ya tabbata cikin hadisi ingantacce annabin rahama ya faɗa alaihi salatu wasalam ya ce ainihin wannan bashin bakin mai azumi a tsaye bo inda lahimin rihil miski khulufu fan misa'im bashin bakin mai azumi ya fi soyuwa a wurin Allah sama da kamshin almiski Allah na son wannan abun fiye da kamshin almiski ina fata an gane to sai Allah ya ce to ai ka bata sai ka sake azumin kwana goma kan wannan aswakin ne shine sai sake azumin kwana goma a cikin kwanakin zulhijja goma farko din nan shi yasa zama kwana arba'in fattan ma miƙatu rabbihi arba'ina laila to da aka yi wannan ran da za a tafi madadin su tafi tare suna hanya annabi musa saboda shauki yana ɗaukin haɗu da allah subhanahu wataala ya ji maganan allah saboda ya jima ba haɗu ba sai ya bar mutane a bayan sauri ya tafi ina fata an gane saboda sun san wajen za su same shi ya gaya musu ai bakin dutsen duri sai na'a ne kuma 'yan ƙasa ne sun san wurin to wannan saurin da ya yi ya bar su a baya har ya isa shine allah ke tambaye shi ya ce wa ma'ajala ka an ƙaumika ya musa me yasa kai gaggawa ka bar mutanenka a baya ka annabi musa tun da kai ne lida kai ne jagora madadin ka jira ku taho tare wa ma'ajala ka an ƙaumika me yasa kai gaggawa kamar mai gaggawantar da kai shine fassara na zahiri ina fata an gane direct translation kenan amma da hausan mu kuma kace me yasa kai gaggawa amma saboda ƙarfafa magana me gaggawantar da kai ka bar mutanenka a baya ba ku taho tare ba ya musa ya kai musa kala sai ce hom ulayi ala asari ai ga suna a bayana ba nesa suke da ni ba su ma suna nan zuwa kaga bai bada amsan tambayin da aka mishi ba an ce me yasa kai gaggawa kaga bai amsa ba sai fara gabatar da wani abu kafin ya bada amsa kun san da annabi Musa ke amsa tambaya ko kun manta ne ma tilka bi minika ya Musa to anan ma irin wannan yayi sai ce hum ulai ala asari ya fara gabatar da ayi hakuri ba wai na bar su bane ba a ga sunan su ma akan hanya suna nan bayana suna dabda ni sun kusa zuwa wa ajiltu ilayka rabbi nayi gaggawa ne na zo wurin ubangijinka wajen ubangijina litarda dan ka yarda da ni wato tsaban neman yardan kai sa na gaggawa kaga ya bada uzuri mai kyau wato da shauƙin mu haɗu da kai da neman yardan ka shi yasa ne gaggawa wa ajiltu ilayka rabbi ai nayi gaggawan zuwa gare ka ya ubangiji na li tarda dan ka yarda da ni shauƙi ne yasa ne ba wani abu ba Allah ya karbi uzurin shi ina fata an gane to a wannan gaban malaman fiqh sun tattauna ta matsala anan dangane da wa ajiltu ilayka rabbi li tarda suka ce kai ne kana zaune cikin mutane ba sa sallah a zahar sai karfe biyu da rabi sai ta nuna ta yi tukus wasu akwai irin wannan sai ta nuna to kai kuma ka san hadisi ya tabbata daga annabi alaihi salatu wassalam daga abdullahi dan masaud an tambaya annabi ayyul amali ahabbu ila allah fa ayyul amali afdalu sai ce as-salatu li waqtiha wata ruwaya fi awwali waqtiha sallah a farkon lokacinta kai kuma kana so ka samu shiga cikin wannan hadisin sai aka ce sun ma'ayyu sai annabi ce birul walidaini biyayya ga iyaye shine na na biyu daga yin sallah akan lokaci aka ce annabi bayan shi sai me sai ce biyayya ga iyaye sai aka ce sai me na uku sai ce aljihadu fi sabilillahi kokari wajen ciyar da addinin Allah gaba da dukiyanka ne da iliminka ne da lokacinka ne da mulkinka ne da ƙarfinka ne da duk daman da kake da shi kai ta kazar kazar kaga addini na ci gaba yana cikin abin da Allah ke kauna kuma yake da falala a wurin Allah subhanahu wataala yasa kaga annabi Allah hada mishi kowa masu kuɗi ga su Abubakar Siddiq Usman dan Affan Abdurrahman bin Auf kaga an hada mishi idan karfin tsiya ne a takin mutum ga su sayyidina Umar ina fata an gane idan kwakwale ne kuma ga su sai na aliyu su salmanul farisi kwakwalwa dai akwai a ba da shawara a yi kaza a yi kaza da dabarun yaƙi su sai na hamza sadaukai komai akwai an gane ko idan kuma tsaban hadda ne babu ko sisi ga su abu hurera a haddace hadisan a kawo su idan fikihun ne ga su abdullahi dan masa'udu to haka ake so musulunci duk a haɗu a aiki tare kowa ya kawo gudunmuwan shi abin da zai iya to amma idan kowa ya ware addinin ba inda zai je amma in muka haɗu gaba ɗayan mu sai ga mun samu yardan Allah subhanahu wataala Allah ka yarda da mu to sai suka ce to kana zaune a wurin da ba a sallah azhar sai karfe biyu da rabi to kuma kana so ka shiga cikin wannan hadisin ya za ka yi sai kai sallan ka karfe sha biyu da rabi ko ɗaya saura kwata sai Allah ce da kai me yasa kai gaggawa baka jira mutane ba karfe biyu da rabi wa ajiltu ilayka rabbi litarda ina fata an gane malamu fiqihun musulunci sun fidda fiqihu cikin wannan aya ya Allah ka yarda da mu kala sai Allah ya ce wa annabi Musa fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika haqiqa mun fitini mutanenka bayanka bayan ka bar mutanenka banu Isra'il ka taho munajati da Allah to fa an samu matsala dama lokacin da zai tafi ya bar annabi Haruna yace akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidina ya Haruna kai ne khalifa yanzu na bar shugabanci a hannunka wa aslih kuma ka kyautata ka gyara mutane wa'azi da nasiha kar ka bi hanyar mabarnata dan ya sa a ciki akwai mabarnata annabi musa ya kama hanya ya tafi to bayan ya tafi sai aka samu matsala banu isra'ila suka canja suka koma suna bautan dan maraki wanda ya dora su akan tauhidi sun koma suna bautan dan maraki yaya abun ya faru allah zai ba mu labari a gaba amma dai sun bar kan tauhidin da ya dora su wasu ce annabi musa ya manta allah shi tunda ya ce mana kwana talatin zai yi ga shahar kwana arba'in bai dawo ba ai allah ne bari a nan yana ta neman shi wannan dan marakin da bai tafi da shi ba ai shine allah to shine allah sai ke cewa fa inna qad fatanna qaumaka hakika tabbas mun fitini mutanen ka min ba daga bayanka wa adallahum samiri samiri ya halakar da su shi samiri yudin nan mutum ne wanda malamai suka yi sabani dangane da shi wane ne waɗansu malamai suka ce bai hude ne waɗansu malamai suka ce ana daga cikin ƙabilan samira ƙabilan samira kuma suna na a cikin ƙasan sham shi dai ya zo misira ne kawai ya yi makwabtaka da yahudawa da kiftawa mutanen misira yana cikin shi ma minority kawai sai ga addini ya zo shi ma sai ya shiga dai ya samu yanci daga wurin fir'auna wasu malamai suka ce a shi dai yana zaune a misira ne suna da wata ƙabilan su suna bautan shanu amma da annabi musa ya zo da da'awa sai ya shiga ciki waɗansu mutane malamai suka ce ya shiga ne imanin shi bai yi ƙarfi ba bai fahimci tauhidi ba wasu malamai suka ce dama munafunci ne shigar da shi an gane ko ko ma dai menene ya shiga shigan shi a zama matsala wa adallahu samiri Allah ya ce annabi Musa samiri da ka sani dai cikin mabiyanka to bayan ka tafi yayi barna ya ja wasu zuga sun koma suna bautan dan marki sun bar bautan Allah sun bar imani da attaura sun bar imani da annabi haruna da kabar musu sun kuma kafirce da kai ma a matsayinka na babban manzo faraja'a Musa ila qaumihi ghadban asifan annabi Musa ya dawo wajen mutanen shi a fusace shi na ghadban ala wazn fa'alan yasa aka ce jaw'an atashan wanda yake tsananin jin kishirwa ko mai tsananin jin yunwa to shine ghadban mai tsananin fushi asifa kuma ga bakin ciki da damuwa duka ya hada guda biyu ga bakin ciki da damuwa an halakar da mutane ga kuma fushin wanda ya halakar da su din ma ya san shi ka san wanda ya fi bacin rai wanda ka sani ci amananka ya fi damuwa akan wanda baka sani bai maka laifi wanda ka aminta da shi ka trusting din shi akwai trust tsakanin ku da gaskiya ka yadda da shi ka ba shi amana sai ya ci amananka ya fi zafi akan wanda dama ba wani sabawa aka yi ba to ya yadda da shi yana cikin mutanen shi kala sai ya ci ya ƙomi ya ku mutane na alam ya idukum rabbukum wa'adan hasana shin ubangijinku ba muku alƙawari kyakkyawan alƙawari ba cewa ku yi imani ku yi aiki nagari za a ba ku aljanna shine wa'adan hasana a faqala alaikum al'ahadu shin alƙawarin ne ya muku nisa kun gaji da jira ko kuma shin a faqala alaikum al'ahadu shin alƙawarin Allah ne tsawo kuka kasa haƙura am arattum an yashilla alaikum ghadabun min rabbikum ko kuma kawai da so kuke fushin ubangiji su ka kanku yana so su bashi amsa shin kun gaji da jira ne Allah ce zai baku aljanna a lahira a dan a duniya kuma zai baku nasara akan fir'auna za ku yi kaza za ku samu tamkini a ban kasa shin kun gaji da jira ne ko kuma dai a so kuke kawai fushin Allah sauko a kanku fa akhlaftum maw'idi kuka saba alkawari nan tsakanina da ku da lokacin da zai tafi tunda ya san halin su ya musu nasiha to zan tafi munajaci da Allah ga annabi Haruna kuma shi da'a kuma shi biyayya a bi Allah ai gaskiya duk ya gama wazi aka taru ana kabbara insha Allah yana tafiya al'amura suka lalace shi na ce fa akhlaftum maw'idi kuka saba alƙawari na sai su kalu sai suka ce da shi ma akhlafna mau'idaka bi malkina ai ba wai mun saba alkawarinka bane da kawai ganin damanmu bi malkina akwai kira'an bi milkina akwai kira'an bi mulkina duka akwai damma akwai fata akwai kasara kusan ma- ma'ana ne mutaqarib wanda suna kusa da juna ba mu saba maka ba bi malkina wato da yin kanmu kaman ba wai samu aka yi muka saba maka shine ma'anan magana ko kuma ba mu saba maka ba bi mulkina da ikonmu sai suka ce walakin na sai da fa yadda abin ya- yake hummilna auzaran wai an ɗora mana waɗansu kayan nauyi ne min zinatil qaumi kayan adon mutanen banu a mutanen fir'auna mutanen misra faƙazafnaha sai muka jefa su a cikin rami fakazalika halaka samiri kamar haka ne shi ma samiri ya jefa nashi a cikin rami to wannan ayin idan ba an gaya maka yadda abin ya faru ba a ruwaya ba za ka fahimci me ake nufi ba shi yasa ba za ka taɓa fahimtar ƙur'ani ba tare da ruwaya ba dole ka ji mai hadisi ya ce mai sahabbai suka ce yanzu ka ɗauki fatan naka fituna sa'id ibn jubair ya tambayi abdullahi bin abbas menene ma'anar wa fatan naka fituna sai ya ce ai sai dai ka dawo gobe da safe na maka bayani daga ko za mu gama kafin la'asar wa fatan naka fituna kawai hadisi ne kusan shafi goma sha shi kaɗai iya wannan wurin abdullahi bin abbas da ya fara bayani wafatan naka fituna kaza wafatan naka fituna kaza sai da suka wuni suna yi tun safe allah asar a ja a zahar a dawo a ci gaba aka yi la'asar aka dawo aka ci gaba kafin ya gama bashi wannan hadisi wafatan naka fituna to dan allah ya za ka fahimci qur'ani ba da hadisi ba sai da ka fahimci hauka kawai wa aqimu salata ya za a yi sallah sai ka koma hadisi wato zakata zakan me za a yi me ba a bashi zakka menene sabi me lokaci babu a qur'ani dole ka koma hadisi kun fahimci wannan abin da kyau to raba qur'ani da hadisi kamar raba kalimatu shahada ne ka ce ni kalmar shahada na iya la ilaha illallah ne ina fata an gane kaga bata cika ba dole ka ce muhammadur rasulullahi alaihi salatu wassalam haka wajen sh- ainihin shahada a tahiya ko a kiran sallah dole a ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasu ko abduhu wa rasuluhu dole wannan shahadan guda biyu ne ka yadda da Allah ka yadda da manzon Allah kana rushe daya to ɗayan ma ka rusa shi qur'ani da hadisi ba za su taba rabuwa ba sai dai imanin ka ya rabu gida biyu to anan sai malamai suka ce abin da ya faru lokacin da suka baro misra bayan halakar da fir'auna fassara guda biyu malamai suka yi wasu malamai suka ce akwai kaya da mata suka karbi aro da gwalagwalai da mundaye da awarwaro wanda ake sawa in za a yi biki to abin da sa suka yi wannan shine su gaya wa su mutanen fir'auna cewa muna da buki ne ranar ashura so da ya tabbata a cikin hadisi ran ashura ran goma ga watan almuharram a ranar abin ya faru aka halakar da fir'auna da annabi ya koma madina bayan ya bar makka ya samu yahuda madina suna azumi ran goma ga watan almuharram sai ce azumi me kuke da ran goma ga watan almuharram suka ce ai a wannan ranar allah ya halakar da fir'auna ya ba da nasara akan wa annabi musa akan fir'auna sai annabi ya ce nahanu aula bi musa minhum fasumuhu ya ce da sahabbai mu muka fi su cancanta da musa mu fara wannan azumin annabi ya ba da umarni duk ƙauyukan madina aka dinga tura wakilai duk wanda bai ci abinci ba kare ci yau ranar azumi ne duk wanda ya ci kare ƙara ci yau ranar azumi ne saboda a lokacin ashura wajibi ne babu azumin ramadan a lokacin an gane ko to a wannan ranar sai suka ce to su kuma yahudawa suna buki sai suka ce to ku ba mu aron kayan awarwaro da mundaye da mene na mata za mu saka saboda buki sun yi wannan ne saboda kar a san cewa za a gudu a bar gari waɗanda suke shirin bikiyar suna karban kayan sawa ai ba inda za su je kenan an gane ko tactics ne na za a fita a gudu amma dan kar a gane su to bayan an bar gari an jan halakar da fir'auna to ga kuma kayan mutanen misra a gunsu to sai aka ce da su wannan kayan dai ba naku bane ba babu daman ku koma misra ku miyar saboda haka tona rami a zuba a kona shi saboda kar a ci haramu ina fata an gane kaga masu gudun haramun ko yanzu kuma haramun tana gudu ana binta gudu take ana binta su kuma da ta- suna gudu ne haramun din tana binsu to shine sai da aka zo aka kona wannan abun to duk abin da ya faru a nan zai faru to shi wannan samiri shi kuma a lokacin da za a halakar da fir'auna ya ga mala'ika jibrilu wani ya tabbata babu saɓani wurin malamai a lokacin da mala'ika jibrilu ya zo shi ya ce da annabi musa allah ce ka ɗaga sandanka ka bugi wannan ruwan ruwan zai dare gida biyu ya ga lokacin da ya zo shi akan doki to da ruwan ya dare gida biyu kuma shi ya fara shiga mala'ika jibrilu akan doki shi ya ce annabi musa ya bi shi in ban da annabi musa ba wanda ya gan shi amma allah sai ya buɗe idon samiri ya gan shi saboda wata hikima ta allah subhanahu wataala to da samiri ya ga wannan mala'ikan shi bai san mala'ika bane ba amma daga baya sai ya gane cewa dokin nashi ba normal doki bane ba an gane ko na biyu kuma duk inda dokin ya taka sai ga ciyawa ya fito a wurin amma kai ba za ka gani ba amma shi zai gani annabi musa ma yana gani to sai ce duk yadda aka yi a wani albarka a wannan doki sai yake iban kasan da dokin ke takawa sai ya kulle a cikin tsumma sai ya tafi da shi an gane ko to a lokacin da aka je aka zuba duk wannan kayan karau din da kayan ado a cikin rami aka kona to kasan zai narki to sai ya watsa wannan kasan a ciki tunda ya san wani kasa ne mai alfarma to akwai abin da zai faru to shi kuma dama ya fito ne daga kabilan masu bautan dan maraki to yana misin bautan shanun shin nan yila ko ba indiya ne masu sani ba yana misin wannan bautan shanu to sai tattara wannan abun dalman da gol din da awaro da komai sai gina ainihin dan maraki da shi kun banci wannan abin da kyau to sai malamai suka ce wannan kasan da ya zuba a ciki ya sa ɗan maraƙin yana iya kuka irin na shanu kamar shanun gaske wasu malamai suka ce a'a kukan da wannan ɗan maraƙin yake akwai dabaran da ya yi iska ne idan ya shiga ta bayan shefe ta ta baki sai wani irin ƙara kamar kukan shanu amma dai wannan ƙasan ta taimaka masa ne wajen ƙera wannan abin kuma ko ma dai menene wani abu ya faru da wannan ƙasan to sai ce wannan shanun da kuke gani fa shine Allah annabi Musa shi yasa ya manta shi ne ya tafi abin da yasa bai dawo ba neman wannan shanu ne saboda haka mu ma mu fara bauta mishi to shine suka ce qalu sai suka ce ma akhlafna mau'idaka bi malkina ba mu saba wa alkawarin da muka yi da kai ba na tabbata akan imani danganin daman mu ko da ikon mu walakin na hummilna auzaran sai dai fa mun dauki kayan nauyi min zinatil qaumi kayan adon waɗansu mutane mutanen misir kina alƙawun ƙiftawa na misira faƙazafna ha sai muka jefa su a cikin rami da aka kunna wuta fakazalika kamar yadda muka jefa namu alƙasamiri haka samiri shi ma jefa wani abu a ciki kun fahimci wannan abin da kyau sai da ƙur'ani shi yana kawo maka abu ne a takaice daga ba a maka bayanin mai abin ke nufi ba zai maka bayani in detail komai filla filla ba don ƙur'anin ba zai ɗauku ba sai ya yawa kun bance wani abin da kyau to shine sai ya ce fa akhraj lahum fa akhraj lahum ijlan jasadan lahu khuwarun fa qalu fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasi أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا Allah ce fa akhraja lahum ijlan sai gashi shi samiri ya fito musu da ɗan maraƙi daga cikin wannan abu bi mana ya kera ɗan maraƙi kenan shine akhraja lahum ya creating ɗan maraƙi daga wannan abu jasadan mai jika-jika kamar yana kyata mutum mutumi mutum ba za ka kira shi da mutum mutumi ba to malaman mu na Hausa suka ce jika jika haka suke fassara jasadan ai mai wani irin jiki irin na dan maraki lahu khuwar yana kuma kuka irin na shanu ma haka zaka je layi gashi nan ba tafiya yake ba a je amma na kuka exactly kamar dan sa shine lahu khuwar yan ce khuwarun shine kukan shanu faqalu sai wasu daga ciki suka ce haza ilahukum ai wannan shine ubangijin naku wa ilahu musa kuma shine ubangijin musa fanasiya fanasiyan nan malamin tafsiri fassara biyu suka mata wasu malamai suka ce fanasiya sai shi samiri ya bar alkawari tsakanin shi da annabi musa na rike gaskiya da rike tauhidi ya koma kafirci shine fanasiya dan kalmar nasiya takan zo da taraka a larabcin qur'ani ba ina fata an gane Allah ya ce man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira sai ce me qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa fa nasita ay fa taraktaha ina fata an gane to suka ce kalmar nasiya takan zo da bari to anan aka ce fa nasiya sai ya bar gaskiya bisan zuciyar shi wasu suka ce a fanasiya sai shi musa ya manta allah nashi ya tafi malamai suka ce duka biyu sun shiga cikin wannan aya fanasiya shi samiri ya bar tauhidi ya koma kafirci fanasiya kuma suka ce wai musa ya bar allah shi ya je yana neman allah shi a wurori ya manta allah shi ana allah sai ba su amsa ce a fala ya rauna shin ba sa gani ne allah ya ilaihin kaulan baya iya dawo musu da magana idan suka yi abu ne gashi nan gunkiya tsaye baya magana wanda in ka ture shi ma faduwa zai kuma a ce shine Allah Allah da ba zai iya kare kanshi ba irin Allah ne wannan sai ce wala yamliku lahum darran baya iya mallakan cuta a gare su wala naf'an ko amfanarwa ba zai iya sa musu rashin lafiya ba ba zai iya kawo musu guguwa ba ba zai iya cutar da su da kome ba wala naf'an haka ba zai iya warkar da su ba ba zai ba su arziki ba ba zai iya ba su kowane irin abun amfani ba bi ma'ana Allah yana nuna mana cewa in dai abu Allah ne to ya kamata ya mallaki cuta da kuma warkarwa duk abin da ba zai iya kashe ka ko ya raya ka ba to ba Allah bane ba duk abin da ba zai iya sanya maka cuta ya baka lafiya ba ba Allah bane ba ina fata an gane wannan kaman ka'ida ce Allah ba da amma duk abin da za a bauta mishi ya zamo yana iya azurtawa yana iya talautawa yana iya kashewa yana iya rayawa yana iya sa rashin lafiya yana iya warkarwa in da bai da wannan to shi ba Allah bane ba yanzu ka dauki paparoma Francis da ba shi da lafiya shugaban cocin Catholic na duniya yana ta fama da jinya ina fata an gane to me yasa Jesus ba zai warkar da shi bane ana ta bata mutane lokaci ban gane ko kun gane maganan ba inda shi shi na fa wakilin Jesus a ban kasa gaba daya shi ne wakilin Jesus a duk duniya kawai ga shi kwana da kwanaki na asibiti ana tura shi a keke bai da lafiya kaga a jesus bai kyauta ba inda da gaske shi ne allah dama ba shi bane allah shi annabin allah ne bawan allah ne kun gane ko to shi ne allah rji ilaihim qawlan ba zai iya mayar musu da magana ba in sun yi wala yamliku lahum darran wala naf'a bai da ikon cutar da su ko amfanar da su sai allah ya ce mi ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري الله تعالى قد قال لهم هارون من قبل هارون يا جماعة ستنكفوا النبي موسى يداو شين من قبل لك saboda shi aka bari khalifa ya ce ya ƙomi ya ku mutane na innama futintun bihi abun sani kadai an fa jarrabe ku ne da wannan dan maraƙin amma ba Allah bane ba wa inna rabbakumur rahmanu ubangiji ku shine ar-rahman shi yasa Allah ce ar-rahman fas'al bihi khabira idan aka ce da su ku yi sujjada ga ar-rahmanu qalu wa ma ar-rahmanu su ce wane ne ar-rahmanu Allah ce ar-rahmanu fas'al bihi khabira an gane ko arrahmanu ne shine Allah subhanahu wataala wanda ya halitta sammai da kasai alladhi khalaqa samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayamin summa sawa ala al arash shine arrahmanu to sai ce ubangijin ku ne shine arrahman kalmar arrahman ala wazni fa'alan wanda yake da rahama mai fadin gaske rahaman da bata da iyaka a saba mishi ya bada lafiya a saba mishi ya bada arziki a saba mishi ya saukar da ruwan sama a saba mishi ya kawo duhun dare ya kawo hasken rana a saba mishi a mishi rashin mutunci ya bada duk abin da ake bukata shine ar-rahmanu kenan sabon mai sabo bai hana ya bada abin da ya ga dama da'a mai da'a ba zai hana shi ya ba mai sabo ba ina fata an gane shine cikakken ar-rahmanu kenan sai yasa ce wa katub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna huduna ilai qala azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kullu shay'in a gaishe ka Allah yace wai azabata tana samu wanda na ga dama ne rahamata kuma ta yalwace kowa da komai azaban Allah sai wanda ya ga dama amma rahaman Allah da munafiki da mumini da fasiki da mushriki da mai imani da kowa da kowa wa rahamati wasi'at kulli shay shine ar-rahmanu din sai ce inna rabbakum ar-rahmanu ku sani ubangijin ku na fa shine ar-rahmanu fattabi'uni ku bini ni ne halifa annabi Musa wa ati'u amri ku min da'a ku bi umarnina ku daina bautan wannan dan maraki yana ta wa'azi yana ta wa'azi amma sun ki yadda gobe za ku ji karshen abin da zai faru da tambayar da za a yi wa haruna don za a zarge shi kamar da laifin shi sannan shi ma samir za a mishi tambaya kuma zai ba da amsa ƙarshe za mu ji abin da allah zai kulle da shi cikin wannan kisa insha allahu abin da muka karanta na da allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma allah ta'ala mana afuwa na'am na'am na'am na'am to masu neman addu'a da wanda bai da lafiya har ba yi azumi kila ko alsa ne ba mu sani ba Allah ta'ala da ya bashi lafiya Allah sa ya zama kafara ne akwai wanda kuma yana neman aiki Allah ta'ala ya sare mishi samun aiki duk wanda ba su da aiki Allah ta'ala ya basu masu aikin kuma Allah sanya albarka a ciki Allah ka albarkaci rayuwar mu ka zanar da kasar mu lafiya ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم اللهم آمين